أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bisa ga karatunmu na ilimin balaga a yau juma'a da izinin Allah sun ta'ala za mu ci gaba da wannan karatu kuma yau za mu tashi balagatul kinaya wai shin kinaya da akan yi a ce wani kankamo ne ko kuma wani mai sakakkiyar fuska ne ko kuma a ce wance ai ai mai daraja mai kaza ne shin akwai wani balaga da ke cikin wannan kinayen da aka yi koko babu balaga tare da shi shi ne malam ya ci gaba da cewa alkinayatu mazharun min mazahiril balaga shi kinaya wani fage ne daga cikin mazahirul balaga daga cikin fagage na balaga watan wani wani mabayyana ne daga cikin bayyanannun gurare na ilimin balaga wanda ake baje koli na fasahan harshe a ciki maimakon a ce kai mai kuɗi ne sai a kalli wani abu da siffan kuɗi ke lazimta sai a lazimta ko a danganta ka zuwa gare shi ka gani sosai kwa sannan kuma za a iya cewa a kaga wani hanci ne shi kan shi watan don a danganta zuwa ga hancin a nuna shi mai katon hanci ne duk kinaya ce sannan kuma za a iya kallon gidanku saboda yawan girki da ake yi a ce ai gidansa akwai toka ko kuma gidansu masu toka ne ko makamancin wannan duka za a iya yi watan shi dai kinaya maimakon kai tsaye a cewa na kaza ne ya zama isti'ara to ba za a yi ba a sai a kalli wani abu da yake lazimtan wannan abun sai a danganta ka zuwa gare shi wagaya kuma wannan wata matuƙa ce ta balaga la yusilu ilaiha ba wanda yake iya isa ya fahimci wannan illa man latafa latufa tab'uhu sai wanda ɗabi'arsa ta taushi wa wasafat qarihatuhu sannan kuma ɗabi'arsa qariha ɗabi'arsa ta yi haske wasiru fi balagatiha wai ana sa nuna maka nan wanda yake da zama yana da basira yana da hazaka da basira zama ya kalli abu ta hanyar da zai fahimce shi fahimta bidika ba mai rikicewa ba ba wanda kwakwalwarsa da kusa ba ce wasu rufi balagata hasirin da ke cikin balagata an na hafi sura suwarin kasira ita balaga takan zo ne cikin surori da dama to utikal hakika wacce za ta baka hakikanin abin da ke faruwa masuba bi daliliha wacce take tare da dalilinta wal qadiyya fi tayyiha wal qadiyya da kuma hukuncinta wa fi tayyiha sannan kuma cin abin da ta tattaro burhanuha akwai kuma hujjanta ka kaulil buhuturi fil madi kamar maganar buhuturi yana siffanta wanda yake yabo cewa ya gudu na fadlal lahazin min haisu min haisu ma bada lakum an mahibin fi suduri mahabbabi ya guduna fadlal lahazi ga sanin suna rintse idanu saboda falalan allahazi kallo min haisu ma bada ta inda kallon ya bayyanu ko kuma abin kallon ya bayyanu lakum ya bayyanu gare su an mahibin ga wani abin kwarjini fi suduri cikin zukata muhabbabi ko kuma an mahibin ga wani abin kwarjini wanda in an ganshi za a ji kwarjininsa za a ga girmansa muhabbabi kuma masoyi fi suduri a cikin zukata in kana masu ka gabatar da siffan muhabbabi fa innahu na an ikibarin nasi lil mamdo anan kinaya yake yi yanda mutane suke girmama mamdo wanda suke yabo wa haibatihim iyahu da kuma haibansu a wajensa ba'dul absari bi gabdul absar ta hanyar rantsa idanu yanzu nan misali wanda kake yawan girmama shi zaka iya daga kai kallon shi haka kuri kuri yana kallon kana kallon kana kallon shi ai kaga zaka dan dukar da kai ne ka gani ka duba cikin halin da kake cikin damuwa da damuwa na yunwa damuwa na yanayin hali damuwa na gajiya shikenan sai ka ji an kwala maka wani abu ba da sani ba kawai ga mana sai ga sirkin ka ne ai kaga za a dan dukar da kai har ma da dan gaisuwa ne saboda kwarjininsa da darajarsa to kamar haka ne a abuwar ba ai zama na hada da wata yar gaisuwa ce wata yar gaisuwa ce ma za a hada da ita wata yar gaisuwa ma za a hada da ita jiya mun yi karatu ne nake mamaki wai ga mutum tsakanin shi da sirkai ba kunya ba darajantawa saboda shi na takama yana da karatu karkashin hadisin mikdad da ya tura aliyu bin abi talib ya tura mikdad ya je tambayo mishi hukuncin mazi idan ya fita to malamai suke cewa wannan yana nuna ladabi wajibcin ladabi tsakankaninka da sirkanka yana nuna in dai ba da kafirci ne ba wahan ba ko kafircin ma ai akwai hanya da zaka bi ta cikin sauki kai da'awa ko ba haka ba ka gani to amma sai ga wani mutum yana da takama shi malami ne ko yana da karatu ya dinga gaggatsa ma sirkan shi to kaga wannan ya kamata ba kuma kuma ahli kuma sunna ahli sunna ba wallahi malam abin ya baka mamaki ya daure mu kai to Allah ka samu dace alladhi huwa fil haqiqa burhan alal haiba wal ijlal wannan rintsa idanun gabarin kallon shi kai tsaye kamar yadda zaka kalli abokinka hujja ce akan haiba kwarjini wal ijlal da girin mace da suke yi wata zaharu hadhil khassa wacce na kebantacciyar tana kebantacciyar darajar tana bayyanantuwa ne jaliya karara fil kinayati a cikin kinaya an sifa dangane da sifa wani nisba da kuma kinaya akan nisba yadda zaka danganta wani zuwa ga wani abu wa min asma'i balagatil kinaya yana daga cikin dalilan balagan kinaya annaha tadau laka alma'ani za ta kawo maka ma'anona fi surar muhassat aka ne ko cikin suran abin da ake gani misali wani ya kalli ka ya ce cikin riganka akwai kamshi ana nufin dillalin turare cikin riganka akwai kamshi kaga sai aka danganta ka zuwa ƙanshin ko kina ya ce an nisba to yanzu ana son a surunto maka ƙanshin ne gashi ƙarar ana gani a cikin tufanka kamar yadda ake ganin jiki wala shakka anna hadhihi khassatul fununi wannan babu shakka wani keɓantaccen abu ne wanda yake ya shafi fannin fa innal musawwira saboda duk wanda zai surunto maka wani abu idza sama laka suratan lil amali idan ya surunto maka wani sura wata sura ya surunto maka wani hoto lil amali wani guri dan guri awul ya aska kuma dibukewa ba haraka to sai rinjayi ka waje alaka tarama kunta ta'jizu ta'jizu an tabir anhu zai sanya ka kaga kuma zai sanya ka kaga abinda kai kaga karar kaga abinda kai ba za ka iya kawo bayani akan sa ba wadihan za ka gan shi gashi nan karara malmusan wanda ke abin tabawa ko abin shafa ci kai aiwa ne watan da ya tinkaro nan malam da ya tinkaro nan malam tun da hango shi kawai sai naga talauci tare da shi kagani misali rigarsa kawai talauci ce malam ai rigansa talauci ne mana maimakon ka ce shi talaka ne a sai ka danganta wani abin da yake da alaka da shi ke da alaka da shi kaga kina an mausuf ne ko kuma sifa wa rasulu sharri afwan fa mithalu kathir ramadi misali idan aka ce mutum mai yawan toka fil kinaya cikin kinaya anil karami wannan kinaya ce akan mene daraja da yake da shi domin mutum da mai daraja shi ne yake sanin waye mai daraja har girma shi wa rasulu sharri manzan sharri fil kinaya anil mizah mutum wajen kina kan ba'a da mutum yake da shi wa qala al buhturi buhturi ke cewa awa ma ra'aita al majd al qarih lahu fi ali talhata thumma lam yatahawwali aw ma tara al majda wai dan Allah yanzu kai baka ganin girma da daukaka al qarih lahu gashi nan ya sauke abin tafiyansa ko kuma burgamansa fi ali talha ya saukar da burgamansa a cikin iyalin talha sun mai layi mutahal har wanzu kuma ya ki tafiya wai daraja ce ga ta ta sauka a gidansu family ɗinsu ali talha har yanzu kuma ta ki tafiya kaga kinaya ne akan menene kinaya ne akan wata wani danganta su da ya zuwa ga ɗaukaka a gani kama misali ɗan shugaban ƙasa ne ya shiga wani gida neman aure cikin talakawa typically sace kai a shi kina ai su kakansu ta yanke saka cikin ikon Allah sun ta'ala ma yanzu su a yanzu su gidan nasu ma daban gidan ma ɗaukaka ne kawai daban gidan ɗaukaka ne Allah ka samu dace fil kinaya an nisbati sharaf wannan kinaya ne akan danganta ɗaukaka ila ali talha zuwa ga ali talha kullu ulaika yubrizu lakal ma'ani kaga dukan wannan yana bayyanantar maka da ma'anona ne fi surati ha cikin suranta tushahidu ha wanda zaka ganta ka ta karra wa tartahu nafsuka ilaha kuma sannan zuciyanka zata natsu zuwa ga za ta samu natsuwa zai zuwa gare ta wa min khawasil kinaya daga cikin kebantattun darajojin kinaya annaha tumakkinuka min an tashfiya gullataka za ta taimaka maka za ta baka dama ta za ta tabbatar da kai ka iya warkar da kishinka gulla shine kishi irwaul galil littafin man man nasiruddin albani galil galil mai kishin ruwa kenan gulla shine shan ruwa kishin min khasmika daga abokin jayayyanka min gairi an taja lahu sabilan ba tare da ka sanya mushi wani tafarki ba wa duna an takhdisha wajh al-adabi za kuma kai haka ne ba tare da ka yakushe fuska ta adabi ba ma'ana ba za ka yi kawo wani magana mabarnaci ba ko kuma lalataccen bayani ba a magana mai kakke wanda za a fahimta wa hadha nau'u kaga wannan nau'in yusamma bi ta'rid ana ce mishi jirwayi kamar da wanka ka zo wata ne mijinta ya rasu ka zo kai mata ta'aziyya Allahu akbar Allah jikan shi Allah shi ya fi masa wani ya tafi wallahi tallahi kuma ni gashi fa ina ganin mutuncinki wallahi kina da mutunci ina ganin mutuncinki ai ai irinki duk wanda ya sami irinki ya more ciki iko Allah jirwaye kamar da wanka kaga dai kana ta sharan fage ne yana ciki kenan ka gani wallahi duk kirki na san wani tun da muka taso mana tun firamare har girma wallahi mutum ne mai karamci amma ni irin karamci na ni nawa daban ne wallahi wa misalihu qawlu mutanabbi misalin sa maganar mutanabbi fi kasida kan wata kasida yamdahu biha kafuran yana yaban kafur wa yu'aridu bi sayfid dawla kuma sannan yana bijaranta ga sayfid dawla yana mushi gatsa gatsa haka gatsi gatsi rahultu fa kam bakin bi ajfani shadinin alayya wa kam bakin bi ajfani dhaygami rahultu to ganin na ta kama tafiya na kama hanya ta ni tafiya na bar saifin dola na tunkari kafur na hijira ne kaura fakan bakin sai aka samu akwai masu kuka da yawa biyajifani shadinin da fatanin idansu gira kenan alayyau dalilin tafiyata wakan bakin kuma akwai ma masu kuka masu yawa biyajifani daigamin da gira irin na zaki wa ma rabatul kurdi almalih makanuhu bi ajza'a dalilin tafiyar ta na ko wa ma rabbatul kurti ubangiji ubangijiyar dan kunni almaliha kyakkyawa makanuhu wanda take da gurin sanya dan kunni mai kyau wata mace ce kenan fa bata zamo bi ajza amma mafi fushi ba min rabbil husami fiye da ubangidan takobi almusammami kurman takobi wanda yake ga miji na wuce falau kana ma bi min habibin mukanna'i azartu walakin min habibin mu'ammamin falau kana ma bi da dai a ce abin da ke tare da ni nake ji min habibin saboda dalilin wani masoyi mukanna'in abin yin wa kana'a azartuto tabbas da na bada uzuri walakin sai dai ba fa ina ba fa nayi hijira ne nayi kaura ba min habibin saboda wani masoyi habib fa'il bi ma'ana mahbub mu'ammami ma'abucin ammuma rama wattaka ramyi wa min duni mattaka hawan kasirun kafi wa kausi wa ashami rama ya jefa abin jefawansa wata ƙarin yi sai ya kare abin jifata wa min duni mattaka hawan so wa min duni mattaka gabanin abin da yake kariya da shi hawan akwai wani soye akwai wani son zuciya so irin na zuciya soyayya kasirin wannan son mai karya kafi tafin hannuna wa ƙausi da bakata wa asami da kuma kibiyata don haka idan sa a filin mar'i idan dai har aikin mutum ya munana sa'ad zununuhu shikenan ba zai maka zaton alheri ba zatonsa ma shikenan za ta munana wallahi komin kyakkyawan abin da ka tunkaro shi da shi yana hango ka zai ce ga dan banza nan sun kaza kaza kaza kaza saboda shi ba mutumin kiki bane ko da ya hango ka fata sakarkiyar fuska ne kana dariya kana zakatin karo shi wallahi zai maka munin zato ne wasaddaka ma ya ataduhu min tawhumi wasaddaka sannan kuma zai gaskata ma ya ataduhu abin da ya saba da shi min tawhumin saboda imaucewa fa innahu kan kanna an saifid daula nan yana kinani akan saifid daula awalan farko bil habibil mu'ammami da cewa shi masoyi ne ma'abucin innona kenan ko ko kuma goguna ammu afwan ammu kawu ne koko baba mabucin baba babanni ko sun mawasafo bil gadir ko na gagganin sai sabanta shi da ha'inci allazi yadda i wanda ya yi iddi'a'in wannan ha'incin annahu min shi mutum nisa yana daga cikin ɗabi'u na mata a baiti na biyu ma wa ma rabatul qurtul malihi bi makanahu bi ajza amir rabbil husami al musammami sai kuma ya idda cewa ai wannan ha'incin hali ne dama ɗabi'a ce ta mata sun malamahu da kanan sai ya zarge shi alama ba mu ba da hatihi bil udwan ta yadda ya bijiro masa da gabanta sun ramahu bil jibni sannan kuma ya jefe shi da mene da tsoro cewa ai shi matsaurici ne ramawar ta ƙaram yi wa min duni mattaka hawan kasirin kafi wa kausi wa ashami li'annahu yarmi wa yattaqi ramya domin yakan harbo ni da abin harbi wa yattaqi ramya kuma sai ya kare rami sai ya kare jifana bilisi tare ta hanyar boyuwa khalfa gairihi a bayan waninsa kaga ai tsoro kenan ala annal mutanabbi bisa ga cewa shi mutanabbi la yajazihi ala sharri bi mithlihi shi ba zai iya sakan ka mishi da sharri kwatankwacin irin wanda shi ya bijire ya jefe shi da shi ba li'annahu la yazalu yahmilu lahu min jawanihi min jawanihi hawan haka ne ko domin shi har yanzu mutum na bibi gushe bai yana nan yana dauke da wata wani soyayya kadiman tsohuwa min baina jawanihi tsakankanin kasusuwan kirjinsa wata zuciyarsa har yanzu yana nuna sai ina son saifin daula ya sir kafa wanda yake kokarin karya tafin hannunsa wa kausahu da bakansa wa ashumahu da kuma kibiyoyinsa wa ashumi can baitin ba idan hawala nadal duk lokacin da ya yi yunkuri don ya jifa sun mausafa da nan sai kuma siffanta shi bi annahu sayyu'uz zanni cewa mutum ne mummunan zato idza sa'a filul mar'i sa'a dhununuhu kenan bi asdaqihi daga abokansa li annahu sayyul fi'li domin shi mai mummunan aiki ne kafirul afhami kuma mai yawan mantuwa ne shi wa dhunun da zace zace hatta la yadhanna annan nasa jami'an hamma ta kai masu ya dauka cewa wai dukkan mutane mithluhu kaman sa ne fi su'il fi'li wajen munanta aiki wa da'fil wafa da kuma raunin cika alkawari fanzur kaifa nalil mutanabbi min sayfid dawla dan Allah ka dubi yanda mutanabbi ya soki sayfid dawla hadha nay irin wannan sukan kullahu dukansa min gairi an yadhkura min ismihi harfan ba tare da ya faɗi wani harfi daga cikin sunayensa ba wa hadha to wannan shine fa bayani wa min awdahi mizatil mizatil kinaya na daga cikin mafi bambanci mafi bayyantu a ƙararren kinaya a tabiru anil kabi za a kawo maka za a yi maka furuci akan mummunan abu a kawo maka wani mummunan abu a yi maka bayani shi a cikin magana bima tasigul adhan haka ne sama'ahu da abinda jinsu zai yalwaci kunni wa amsila zalika kathira jiddan kaga misalan wannan suna da yawa fil qur'anil karim a cikin alqur'ani mai daraja wa kalamul arabi da maganar laraba faqad kanu yu'abbiruna amma la yuhsinu dhikruhu domin su sukan yi magana da abinda ambatansa bai dadi ambatansa bai da in ambatan ambato shi ba dadi to la yu'abbiruna amma la yuhsinu dhikruhu ba sa magana kan abin da ambatansa bai kyau ba za ji daɗi ba idan an saurari shi su yi maka magana kai tsaye su nufan maka misali su ce bayan gida su yi maka kashi a ba za su yi maka ba kai tsaye ba za su yi maka ba illa bil kinaya sai dai ta hanyar kinaya ga shi nan qur'ani ma yayi kinaya ne kinayoya ga suna cikin alqur'ani la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat wa kanu li shidda nakhwatihim kai ma sun zanto saboda tsananin nakhwatihim mutuntakan su muru'a mutuntaka ta su yaknuna anil mar'a sai ga sun yi kinaya bil bayda da na'am anil mar'ati na'am sukan yi kinaya ga mace ba za su faɗo mace karar ba saboda soyayya da so da kauna ba za su yi magana kanta kai tsaye ba bilbaida da sai dai ta hanyar mene bilbaida ta hanyar akwai ce ai jiya yayin da nake zaune da farin kwannan ai farin kwannan ya faranta mar saboda soyayyen da nake ma farin kwannan ai malam gani nake kowa sahabi ne wa shidda da kuma tsanani na'am wa sha afwan da akuya ma na'am sai su kinaya kawai kai tsaye kaman kaman baba ne a ce ai ga mai gidan nan ya shigo ko boss a wajen aiki ce ai ga mai gidan nan ya shigo kaga dai wannan kinaya ne kai tsaye wa min bada'il kinaya da daga cikin kawatattun abubuwa na kinaya kuma qaulu ba'dul arabi maganan wadansu larabawa ala ya nakhlatan min min zati irkin ala ku saurara ya nakhlatan ya ke wata dabiniya min zati irkin min zati irkin wacce ta fito daga wani guri ma'abucin ras jijiyoyi alaiki wa rahmatullahi salamu alaiki salamu wa rahmatullahi amincin Allah ya tabbata a gare ki da rahmar Allah fa innahu kana an nakh bin nakhda anil mar'ati allati yuhibbuha yayi kinaya da kalmar nake nakhla ga macen da yake wata mace ne da yake santa wala Allah hadal miqdar kafin mai yiwa dai ko kuma tare da fatan wannan baya wannan miqdari na bayani da muka kawo kafin zai isa fi bayani khasa'isul kinaya wajen bayanin ke bantattun darajoji na kinaya wa izhari ma tadammanatu da kuma bayyanar da abinda kinaya ta ta kunsa min balaga wa jimalin na balaga da kuma kai ko kuma kyau insha Allah ta'ala sai mu tashi atharu ilmin bayan fi tadiyatil ma'ana insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ai malam